ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسي نسبعين ترى أكراتم من وانا لتافنا زاد المستقني أولنا مسلاتي na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano Najeriya ashirin ga watan Shawwal shekara ta 1447 hijiriya takwas ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya muna magana ne akan wato sallah da kuma mafi muhimmancin nafilfili da shari'ar musulunci ta tanadan mana mun tsaya akan magana dangane da wutiri dangane da wuturi mana ya ce wa aƙalluhu raka'atun wa aksaruhu ihda asharata raka'atan masna masna wa yutiru bi wahidatin wa in awtara bi khamsin aw sab'in lam yajlis illa fi akhiriha wa bi tis'in yajlisu aqiba as-saminati wa yatashahhadu wa la yusallimu ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ما لن يتي ما في كرنشن واتو وتري ركعتين أساتين دي وتي نفارين بياني cewa a duk cikin salloli sallar da ta kowace gajarta ita ce wutiri babu wata sallar da ta kai ƙasa da wutiri kuma an ba da dama za ka iya yin raka a ɗaya kawai sannan ita wutiri fa ba a yinta da rana sallar dare ce sallar daren ma marfi ce idan an ce marfi daga ƙarshe take zuwa lamban ƙarshe ɗin shine wutirin lamban ƙarshen shine wutiri to mai littafi ya ce mafi ƙarancinsa shine raka'a ɗaya mafi yawanci shine raka'a sha ɗaya kuma ana yin sallan ne masna masna a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama wa yutir bi wahidacin ana yin wutiri guda ɗaya ya zama ita ce ƙarshe idan mutum ya yi wuturi da raka'a biyar ya yi wuturi da raka'a biyar ma'ana ya halatta ya haɗe a sallan nafila ya haɗe raka'a biyar ta dare ko bisabi'in ana iya yin wuturi da bakwai za mu faɗiya za a yi a yi su yajlisu lam yajlis illa fi akhiriha baya zama sai a ƙarshe ya halatta kamar yaya in ka tashi sai ka kabbar sallarka ta nafila ta sallar dare kenan a niyyarka za ka yi raka'a biyar ne a haɗe su ne sallar darenka a niyyarka za ka yi raka'a bakwai ne a haɗe su ne rakawoyinka na darenka kuma ba za ka zauna ba sai a ƙarshe ka yi ɗaya ka daɗa miƙewa ka yi ta biyu ka daɗa miƙewa ba zama ka yi ta uku ba zama ka yi ta hudu ba zama ka yi ta biyar sai ka zauna ka yi zaman tahiya sai ka yi sallama kaga a nan kayi raka'a sallah mai raka'a biyar a zama guda ɗaya wannan ya halatta a sallar dare ka yi ta a matsayin wutin aka daɗa faɗaɗawa aka ce za ka iya yin ma guda bakwai ka kai ɗaya kai biyu ba zama kai ta uku ba zama ta hudu ta biyar ba zama ta shida ba zama sai a raka'a ta bakwai ta ƙarshe sai ka zauna sai kai tahiya sai kai sallama kun ji wannan to akwai wani nau'in kuma wa bitis'in yajlisu aqiba saminati ana iya yin sallar dare da raka'a tara da raka'a nawa tara amma sai a zauna a ta takwas din kawai shine wa bitis'in yajlisu aqiba saminati wa yatashahhadu wa la yusallimu sai kai sai kai takwas sai ka zauna kai tahiya maimakon kai sallama ba za ka yi batun da ai wutiri kake so kai sai ka sake miƙewa sai ka kawo guda ɗaya to sannan sai kai sallama kamar yanzu idan za ka yi magariba ai kaga kana yin guda biyu idan ka yi biyu sai ka zauna ba za ka yi sallama ba saboda ai baka gama ba to shi ma wannan sallar daren za ka yi guda takwas ba za ka yi sallama ba ta takwas ɗin sai ka ƙaro guda ɗaya sai ka yi sallama to wannan ka yi wutarinka da raka'a tara kenan ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم wannan su ne na'ukan da mai littafin ya kawo Allah ya masa rahama to menene dalilin yin raka'a ɗaya a matsayin wuturi menene hujja waɗannan adadin raka'o'i na wuturi sun tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama riwayoyi ingantattu raka'a ɗaya akwai riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya ce salatul laili masna masna sallar dare bibbiyu bibbiyu bibbiyu ce fa idza khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi wahida idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai riske shi bai gama sallar darensa ba to yayi wuturi da guda ɗaya to kaga annabi ya ce ya wuturi da guda ɗaya kenan ya halatta mutum ya yi wuturi da raka'a ɗaya ina fatan kuna fahimta to idan ma ba yi salloli biyu biyu biyu biyu ɗin ba sai kawai sai a ƙarshen dare ka tashi kana duba agogonka sai ka ga yau ai lokacin ma bai isa ma kai raka'a biyu ba alfijir zai keto kawai abin da za ka yi sai ka yi raka'a ɗaya sai ka yi sallama shikenan ka yi wuturinka kenan muna da dalili muna da hujja kenan wani lokacin idan mutum ya tashi sallar dare raka'a ɗaya tak zai wataƙila bai da lafiya wataƙila lokaci ya ƙure wataƙila akwai wasu uzurrukan da zai yi amma baya so daren ya kubuce masa ba a rubuta masa a littafinsa ya yi sallar dare ba to falyutir bi wahidatin sai wutari da guda ɗaya wannan kun ga akwai riwaya to sai kuma akwai wuturi da guda uku ana iya yin wuturi da guda uku ko da guda biyar ko da guda bakwai ko da guda tara shi ma riwaya ta zo manzan Allah ya ce alwitru haqqun wuturi gaskiya ne sannan wuturi yana da muhimmanci ana iya fassara alwitru haqqun akan haka faman sha an yutira bi thalathin annabi ya ce wanda yake so yayi wuturinsa da raka'a uku kadai أو بخمس كود بير أو بسبع كود بقري أو بتسع كود ترى إذوا كشان حديث يتي يا حالتي يي to kun ga an samu hadisi da ya tabbatar da kana iya tsitsin ka sallarka ta dare wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan raka'a biyar annabi yayi raka'a biyar kamar yadda riwaya ta zo a hadisin na na Aisha Allah ya yarda da ita tace annahu sallal witr khamsan annabi ya sallaci witri raka'a biyar raka'a tara ma na na Aisha ta ruwaito a ummu salama ta ruwaito cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama autara a a a a autara fil witr bi sab'in sallarsa ta dare wataran yayi guda bakwai wataran yayi tara wataran yayi bakwai a wannan hadisin tace yayi bakwai to na goman kuma an samu wata na tara kuma nana Aisha ta ruwaito cewa annabi fa ya taba yin sallar dare raka'a tara aw tara bi tis'in wa lam yaq'ud illa fi saminati tace bai zauna ba sai a raka'a ta takwas kamar yadda muka yi bayani sannan ya tashi ya yunkura ya cika to ta tara sannan yayi ta a matsayin wuturi ya sallama salawatullahi wa salamu alaihi sallallahu alaihi wasallam to saura wuturi da raka'a goma sha ɗaya raka'a goma sha ɗaya wannan shine mafi ƙarshen mafi me mafi ƙarshen adadin sallar dare da annabi yake yi raka'a sha ɗaya ne na na aisha an tambaye ta tace annabi bai taɓa ƙarawa ba a cikin ramadan ko a wajen ramadan a sama da raka'a sha ɗaya kenan duk sallar da za ka yi ta dare idan mun ɗauki wannan riwayar to ta zama raka a sha ɗaya sai dai raka a sha ɗayan irin ta annabi ce za ka yi ko kuma dai za ka kwatanta shi ma akwai riwaya ingantacciya a a shi kuma an ana yin ta ne kala-kala raka a sha ɗaya na farko dai mutum yana iya yin sallar wuturinsa raka a sha ɗaya ya rinka yin biyu ya sallama biyu ya sallama biyu ya sallama kenan zai yi sallama biyar sai ya kawo guda ɗaya kaga ya yi sallama nawa shida to wata ran in ka tashi sallarka ta dare idan kana so ka yi cikakkiyar lambar da annabi yake yi kuma kana da cikakken lokaci kai biyu kai assalamu alaikum kai biyu kai assalamu alaikum kai biyar sannan sai ka ɗauko ƙwaya ɗaya sai ka cika ce da ita ina fata ana fahimta to wannan ma riwaya ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga in kun lura shi ma wannan din ai an yi raka'a kwaya ɗaya ita kadai ba a hada ta da kowa ba shine yake nuna wani halaccin mutum ya wutari da raka'a guda ɗaya wannan shine riwayar hadisin Abdullahi dan Umar kala ta biyu shine a kana iya in ka tashi da daddare kai raka'a hudu a hade sallama ɗaya kakkai zama sai sallama ɗaya raka'a hudu kana niyyar za ka yi raka'a sha ɗaya ne to a cikin sha ɗaya nan sai ka wabtari hudu ka yi hudu a jere bi taslimatin wahida yanzu kaga saura maka nawa saura maka biyar to ya za ka yi wannan biyar ɗin sai ka daɗa ƙara wata raka'a hudun da sallama ɗaya kaga ka yi sallama biyu a raka'a takwas in saura maka raka'a nawa saura maka uku to in kaga dama za ka iya haɗe ukun gaba ɗaya ka musu sallama ɗaya wannan sura ce ka yi hudu bi taslimatin wahida ka ƙara hudu bi taslimatin wahida ka ƙara uku bi taslimatin wahida kenan salloli raka'a sha ukun ka gaba ɗaya ka musu sallama a uku to wannan ko sallar tarawihi ne da tahajjuji da ake yi a masallatanmu ya halatta limamai su yi haka ɗin idan liman na farko ya ɗauka ya zuba hudu ba zai zauna ba sai sallama ɗaya ya tashi ya tafi sai liman na biyu sai ya ɗauka ya buga hudu ba zai zauna ba sai sallama ɗaya sai liman na uku sai ya zo ya guda uku ya shafa da wuturi idan an yi wannan ya halatta kenan adadi ya samu raka a sha ɗaya wannan riwayar imamun nasa'i ce ta ruwaito riwayar bayan wannan ya zo a hadisin Ubay ibn Kab Allah ya yarda da shi a halaccin yin haka din sannan kala na uku shine kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai sallama kai daya nayi bayani to akwai kuma kai raka'a biyu daya kai raka'a biyu biyu kai raka'a biyu sannan sai ka zo ka yi biyar a haɗe raka'a guda nawa za ka yi sallama guda biyu sallama ɗaya da raka'a biyu guda nawa za ka yi kenan uku yawwa sallama uku kai biyu kai assalamu alaikum kai biyu kai assalamu alaikum kai biyu kai assalamu alaikum to sai kuma ka ɗauki guda biyar ɗin ƙarshe gabaki ɗaya ka jone su kai kai sallama ɗaya kaga kenan raka'a ka goma sha ɗaya ka mata sallama biyu ka mata sallama biyu a sorry eh ka mata sallama hudu kai nake so na ci ka mata sallama hudu zama hudu kenan to shi ma wannan wani nau'i ne wato a na yin sallar wuturi babu laifi mutum zai iya yi um, malami ya ce ya kawo su gaba ɗaya a cikin nan littafi amma mun daɗa yin sharhi mun daɗa ƙarin mun daɗa ƙara bayani ummu salama Allah ya dada ita ta yi wannan riwayoyi na mutum ya sallaci guda biyar a haɗe sannan kuma mutum ya zo ya yi kamar yadda muka yi bayani haka idan mutum zai yi guda bakwai ma akwai riwayar ummu salama ɗin haka kuma idan mutum zai yi guda tara ma duk muna da riwayoyi ingantattu daga manzan Allah sallallahu Ɗaliban ilimi za su iya koma cikin fatul bari sharhin sayil bukhari ya kawo waɗannan bayanai bi tafsil bayanin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a a a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar wutri to menene sababin shar'anta wato yin wutri din menene sababi na shar'anta haɗe wutarin a haɗe maimakon a yi biyu biyu biyu ɗin menene hikimar shine ana so mutum ya daɗe a tsaye kai ya huta yawwa ya samu ƙarfin daɗewa a tsaye da kayi ka jona da kayi ka jona da kayi ka jona saboda shi daɗewa a tsaye a sallar dare abun bukata ne babbar ribar sallar dare shine wato mutum ya dade a tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana sallah da daddare a gidansa har kafarsa ta kumbura matarsa Aisha ta ce ya zaka bari kafarka ta kumbura har tana fashewa kana dorawa kanka ibada mai nauyi annabi ya ce yanzu ke bana so ba kya so na zama bawa mai gode wa Allah afala akunu abdan shakuran yanzu ba zan zama bawa mai yin shukura ba da sauransu um, sannan kuma akwai riwaya wani bawan Allah wato ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce yana so shi kuma ya zama yana tare da shi a gidan aljanna ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya annabi ina so in zama ina tare da kai a gidan aljanna muna tare manzo Allah ya ce kana tare da ni ya ce eh ya ce to ba laifi ko dai wani abun za a baka ba wannan ba ya ce a ni wannan din nake so in zama ina tare da kai a gidan aljanna manzo Allah ya ce to a'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni a karan kanka don ka shiga aljanna ka yawaita sujjada wanda yake so ya zama yana kusa da annabi a kiyama ya zama sujjada yana yawaita yi an gane bayanin wanda yake so ya yi tarayya da manzan Allah ya zama yana kusa da manzan Allah a kiyama ya yawaita yawaita yawaita sujjada me yawaita sujjada yawaita sallah kana yawaita sujjada wannan yana da muhimmanci ya ƙara maka kusanci da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, a nan, wannan hadisi malamai sun yi aiki da shi da fiƙihunsa kamar haka. Wasu suka ce, wannan yana nuna mana muhimmancin musulmi ya yawaita yin nafila a rayuwarsa. Don duk wanda yake yawaita yin nafila, to ku ai ya yawaita sujjada. wanda ko ya haramta wa kansa yawaita yin nafila to ya haramta wa kansa yawaita sujjada kuma watakila ya haramta wa kansa kusantan annabi a cikin gidan aljanna kuma ba wanda da zai so a ce idan yana aljanna yana dab da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abu na biyu malamai suka ce to kenan wannan yana nuna mana ma ya halatta kenan a sallar a ƙara sama da raka'a goma sha ɗaya tunda an ce mana gejin sallar dare raka'a sha ɗaya ne to ga wani annabi ya ce ka yawaita sujada yanzu a wannan hadisin annabi ya iyakance masa guda nawa zai yi bai iyakance ba to malaman da suka ce a yi ta yin sallah sai iyayen da aka gaji da daddare ba sai iya sha ɗaya ba to wannan hadisin shi suka dogara da shi suka ce wancan sha ɗayan na na aisha ta ba da labari cewa annabi sha ɗaya yake a ramadan ko wajen ramadan an yarda mijinta ne a ɗakin ta yake yi to kuma ya daɗa ba da dama a waje an tambaye shi ya ce a yawaita yin sujjada don haka dalili ne da yake nuna a sallolin dare idan mutum ya ga dama ya yawaita sama da raka'a goma sha ɗaya din suka ce kuma duk hadisi na biyu da annabi ya ce salatul laili masna masna sallar dare ai raka'a biyu biyu biyu ne kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama fa idza khashiya ahadukum al-fajra falyutir bi wahida idan ɗayan ku ya ji tsoron ko ya ga alamar alfijir zai keto masa ya wutiri da guda ɗaya suka ce masna masna dinnan da annabi ya ce ah masna masna dinnan da annabi ya ce ai kaga bai iyakance ba kenan za a iya yin biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu sannan suka dada cewa yanzu ku da kuka ce dole a tsaya akan raka'a sha ɗaya saboda ita annabi yayi suka ce to me yasa kuke manta bangaren hadisin da nana Aisha take cewa fala tas'al an dulihinna wa husnihinna in ana maka bayanin sallar annabi kar ka yi magana akan tsawon sallar kar ka tambaya dangane da kyawun sallarsa doguwa yake yi sujjada mai tsawo ruku'i mai tsawo ga kyawu amma suka ce yanzu ku da kuka ce a raka a sha ɗayan kaɗai irin ta kuke yi ba irin ta kuke yi ba don haka akwai dalilin da ya nuna ashe in mutum ba zai iya yin mai tsawon ba to ya yawaita yin sujjada wataƙila larurar ciwo ko rashin lafiya ko uzuri na ɗan adam sai ya kira ka abi kawai da daddare in ka tashi malam ka ta biyu kai sallama kai ta biyu in ka dama ma kar ka irga kai bi kai sallama kai bi kai sallama kana duba agogo kai biyu kai sallama kana duba agogo kana jin as-salatu da ka ji wani masallaci su fara as-salatu to sai ka ɗauko ɗaya sai ka rufe sai ka tafi masallaci duka wannan dalilai ne da suke nuna mana halacci na mutum ya yi raka'a sama da goma sha ɗaya wasu suna yawan tambaya cewa a'a yaya aka ga ƙasar saudiya a makka da madina su ne mafiya girman masallaci suna yin ainihin wato a rakoyi wajen ashirin da wani abu a sallar tarawihi da tahajjudi a tahajjudi su yi tarawihi sannan kuma su zo su yi tahajjudi in an hada rakawai guda ashirin da wani abu suke ya su ba su tsaya a raka a sha ɗaya ba wannan fatawar suka ɗauka wannan ta salatun laili masna masna sallar dare biyu biyu biyu biyu ne malamai suka ce ba a iyakance ba sun yi ta faɗa da shek albani allah ya masa rahama malaman saudiya da shek albani da wasu malamai akan shi shek albani yana cikin masu ra'ayin kawai a tsaya a raka a sha ɗaya kar a ƙara me dalilin ka shan albani ya ce ga aisha ta ce annabi bai taɓa ƙarawa ba a ramadan ko wajen ramadan sai suka ce ai yanzu mutanen da ake musu sallah ba za su iya jure wannan sallah annabi ta raka a sha ɗaya ba za su iya ba don haka a gutsutsura ta a faffasa ta tunda akwai hadisin masna masna sannan kuma suka ce ai annabi ya ce wa wani ya yawaita sujjada ashe ana so a sallar a yawaita sujjada idan aka yi raka'o'in da yawa ai kaga an yawaita sujjada da haka suka rike suka ce ka je can ka rike ra'ayinka mu magana mu to shine zaka ga yanzu a masallacin makka masallacin annabin fa da yace da aka ce sha ɗayan yake to ba sha ɗayan ake yi ba ina fata ana fahimta ashirin da wani abu suke yi me dalilin su ga abin da suka yi su kan ba irin mu ba in an zo tarawihi da lokacin tahajjudi wasu ma Allah Allah suke goman ƙarshe ta zo shikenan a yau ba tarawih a alhamdulillah alhamdulillah ba tarawih yana gode wa Allah saboda ba tarawih amma lokacin tarawihin kuma zai je yana danna waya lokacin tarawihin kuma zai je yana wani abun daban sai tahajjudi sai ya fito tahajjudin ma kuma da an zo an yi rabin izo a tsaye ya kama tsaki yana surutu ya za a tsananta wa mutane waye kawo ka sallar sallar farilla a zahar la'asar ita ce ake cewa tsanantawa mutane amma sallar dare wanda ya isa ne yake zuwa yi dama ita ai mai tsanani ce ita daman doguwa ce sallar dare ba sallar tahajjudi ba ai daman dadewa ake a tsaye dadewa a sujada dadewa a ruku'i da haka maganar dan alallaba kar a tsananta masa to ya zauna a gida waye ce ka tau waye ce dole shi ka zo ka kashe wa mutane niyya ka kashe wa mutane himma don haka sallar dare jama'a burinta shine kafa ta kumbura a daɗe a yi ta karatu a tsawaita abinda ake so sallar dare a tsawaita sauran salloli kuma a taƙaita na farilla ina fata muna fahimta wanda duk ya gabe zai iya ba ya zauna a gida ɗakin matarsa ya je ya mata ya tsara ka je ka yi alamtaranka da inna adaina ka Allah ta albarka wanda suka ga za su iya suna da lafiyayyar kafa za su iya jurewa su kuma su zo a buga da su wannan babu laifi a kai ina fatan kuna fahimta to wannan shine dalilin a waɗanda suka ce a ƙara shi yasa malamai suke saɓani ayyu salati afdal wai a cikin sallah wai wacce ce tafi falala aka ce طول القنوت طول القيام في القراءة أدأي أنا كراتو شيني يفي إندي أصلى الدرني صلى الدأك دأي إن بك غاني كراتو نبا دكذوك kai raka'a goma guntu guntu guntu guntu guntu to gwanda kai raka'a biyu wanda za ka shigar da raka'a goma gaba ɗaya kana tsaye alam tara kaifa inna atainaka qul huwallahu ahad idza jaa nasrullahi wailul likulli tabbat yada ka zuba guda goma to gwanda ka hade surorin gabaki ɗayan su kana tsaye ka yi su a raka'a ta farko ka dada hade su gaba ɗaya ka yi su a raka'a ta biyu dan har ma malamai cewa suke yi wanda bai da hadda qur'ani iya gajerun surorin nan ya iya to yi ta maimaita su dan an samu annabi ya maimaita idza zulzilatil ardu zilzalaha halal ne liman ya maimaita sura a sallah halal ne halal ne a wannan raka'ar kai wannan surar idan ka zo wata raka'ar ma ka dada yin wannan surar halal ne idan ka zo wannan raka'ar ka karanta wattine wa zaitun sau biyu sau uku duk qur'ani ne ina fata ana fahimta halal ne ka hada sura uku a raka'a ɗaya wanda yawanci ba a saba yi ba ana yi kana sallaka ka karanta ka karanta sabis marabbikal ala ka gangaro ka karanta alata ka hadisul gashiya ka karanta wal fajri duk a raka'a ɗaya kai ruku'i idan ka zo raka'a ta gaba ma ka jera sura uku duk ya halatta ai duk qur'ani Allah cewa ka karanta abin da ya sauwaka gare ka na alqur'ani ina fata ana fahimta to Allah shiga na da mu wannan ra'ayi na cewa a tsawaita sallah din nan shi a tsawaita karatun alkur'ani wannan shine yafi inganci saboda shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce Allah bai zai taba zaba wa annabinsa abin da yake ba shine mafi falala ba an gane manzon Allah bai zai taba zaba wa manzon Allah ba abin da yafi ba da haka abin da Allah ya zaba wa annabi shine yayi sallah ya tsawaita sallar shine kuma al-afdal shine al-akmal um, idan mutum yayi yayi sallah a yayi rakawoyin nan gabaki ɗayansa kuma gabaki ɗayansu kuma yayi yayi sujudodin su ai yayi shi ma yayi kasratu sujud saboda idan ka lissafa yana da sujada kusan 22 ne fa zaka samu sujada 22 kowace raka'a dai sujada nawa ne a cikinta to kaga ka samu ka samu tsawaita sujada sannan kuma ka samu tsawaita sallah ko ka samu yawaita sujjada kuma ka samu tsawaita sallah ina fata ana fahimta wannan kenan wasu kuma sun ce a ana lura da larura da uzuri eh haka ne tabbas wannan mai larura da mai uzuri ba da shi ake magana ba a yanzu mai larura mai uzuri sai ya zamansa a wani ma akan kujera yake sallar da haka ba shi ake magana ba ana magana akan mai lafiya wanda zai iya yi shi ake nufi ya tsawaita sallah ɗalibai sun ba da fatawa akan wanda bai da hadda alƙur'ani ya iya zazzaban surori ga jijjeru da ya haddace ya yi ta yin su sai ya ji ya daɗe in ƙulhu wallahu ka iya karanta ta sau ɗari karanta ta sau talatin sau hamsin wai dan dai ka samu ka daɗe a tsaye sannan ya halatta wanda bai haddace ƙur'ani ba ya buɗe takardar alƙur'ani ya rinka karantawa wannan ba laifi ba ne wasu malamai sun ba da fatawar haka ga wanda bai iya ba wanda kuma ya iya to sai ya, ya, ya, ya karanta ko kuma ya je bayan wanda bai iya ba ya je bayan wanda ya iya idan ɗanka ne ya fi ka hadda a gida to ka tura shi gaba shi ɗin ya rinka karantawa a haddace kai kuma kana saurara kana bibiyarsa to abinda za mu tsaya a kai a wannan salloli na raka'a na wuturi shine sai kuma rako'i guda uku nan su kuma rako'i guda uku ba mun saba muna shafa'i da wuturi ba to su ma kala uku ne ake yin su shafa'i da wuturi su ma kala uku ne ake yin su na farko dai ya halatta shafa'inka da wuturi ka haɗe ukun nan gaba ɗaya sallama ɗaya sabbi isma rabbika la'ala sannan ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ka karanta kul huwallahu da falakinka da nasinka duka sallama ɗaya wannan ya halatta na biyu ya halatta kai raka'a biyu ka zauna ka yi assalamu alaikum sai ka tashi ka kawo raka'a ɗaya sai ka yi wuturi waccan shafa'i da wuturi a waccan wuturi wannan kuma shafa'i da wuturi da ya halatta ra'ayi na uku shine kai biyu ka zauna kar ka yi sallama amma ka yi tahiya sai kuma ka tashi ka ƙaro raka'a ɗaya ta zama iri ɗaya da sallar magariba kenan wannan ra'ayin abu hanifa ne aka ce abu hanifa Allah ya maka rahama ai ka kamanta sallar nafila da sallar farilla sallar farilla sallar magariba ita ma haka ake yin ta ai biyu ba za a yi sallama ba sai a tashi a karo ɗaya sai a yi sallama abu hanifa ya ce wacce ai farilla ce wannan kuma me nafila ce ina fata ana fahimta yace sawa'an bi sawa fil adad amma kuma a matsayi ba iri ɗaya bane to amma akwai hadisin da yazo la tushabbihu bil maghribi hadisi ne karara a cikin as-sunan kada ku yadda ku yi wata nafila da za ta yi kama da magariba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin sallar wuturi a yi ta irin magariba karara da haka wannan ra'ayi na imamu abu hanifa Allah ya masa rahama ra'ayi ne wanda yake ba ingantacce ba amma na faɗa ne saboda ilimi wataƙila ka je wata ƙasa ko ka je wani ɗan wata mazhabar ka ga yana yin irin haka eh a mazhabar hanafiya suna yi amma kuma da yake yana da ɗan ƙarancin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam a mazhabar sa wannan ya taimaka masa wajen ba da fatawowi da sun ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mafi inganci shine kada a haɗa wato sallar wuturi a yi ta iri ɗaya da sallar magariba a bambanta su to wannan kenan malam bayan ya kawo waɗannan bayanai ga baki ɗaya sai ya ce wa adanar kamali mun yi magana salasu raka'atin bi salamai ne shine wannan zancen ƙarshe ne wa yaqra'u fil ula bi sabbihi ismi rabbikal a'la yanzu kuma ana mana bayanin me ake karantawa a shafa'i da wutiri ya zo a riwaya idan ka zo yin shafa'i da wutiri idan ka ɗauki wannan ra'ayin da muka faɗa ka yi biyu ka yi assalamu alaikum sannan kuma ka zo ka yi guda ɗaya to ga surorin da za ka karanta sabbi isma rabbikal a'la wannan shine afdalu jama'a an samu annabi in ya zo shafa'insa da wutirinsa yakan karanta sabbi isma rabbikal a'la saboda a cikin sabbi isma rabbikal a'la akwai falala da yawa wannan sura tana dauke da falala da yawa ita sabbi hisma rabbikal a'la shi sa ake karanta ta a sallar juma'a wani lokacin kuma ake karanta ta kullun idan za a yi shafa'i da wuturi akwai tsarkake Allah a cikin sabbi hisma rabbikal a'la sannan kuma akwai bawa Allah daukaka a cikin sabbi hisma rabbikal a'la kaga sabbi hisma rabbika al'a'la Allah al'a'la madaukaki kana nuna Allah shi yafi kowa sannan kuma akwai bayani akan ƙarfin ikon Allah akan halitta allazi khalaqa fasawwa an gane ko sannan kuma akwai baiwa da Allah yayi wa manzon Allah bayanin baiwar da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a karanta masa alqur'ani sanuqri'uka fala tansa Allah ne yake cewa za mu yi ta koya maka karatun qur'ani za mu karantar da kai alkur'ani ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya gada ba sai na kaga annabi ma zai iya mai zai iya manta wani abu sannan kuma ana akwai bayani akan wanda ya tsarkaka ya kira sunan ubangijinsa ya kuma yi sallah ya rabauta duk wanda ya rayuwa ta tsarki rayuwa ta tsafta sannan kuma yake yawan ambatan Allah da zikiri ina fata ana fahimta kad aflaha man tazakka wa zaskara isma rabbih fa salla kaga duk wannan yabo ne ga wanda yake tsarkake kanshi baya aikata shirka baya aikata bid'a baya zaman kazanta a rayuwarsa sannan yana ambaton Allah tabaraka wata'ala kuma yayi sallah wannan ya rabauta shine kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla sannan kuma an yi hani a cikin sabbi isma rabbika al'ala kar a rinka fifita rayuwar duniya akan lahira me yasa ake so kullun idan ka zo wuturi ka rinka karanta ta shafa'i da wuturi saboda ka rinka tunatar da kanka kar fa ka yadda ka fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira bal tu'siruna al-hayata dunya kullun ka gaya ma kanka kuna fifita rayuwar duniya akan lahira kuna mantawa da lahira kuna pi, kuna fifita duniya ina fata ana fahimta sannan kuma Allah tabaraka ta'ala yayi bayani akan falalar wato wasu annabawa da wasu manzanni a cikin sura din da kuma falalar littattafan su inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa mun ga duk wannan yabo ne ga waɗannan annabawa kaga ka tuna cewa bayan manzon Allah akwai wasu annabawa da Allah ya raba musu san da ya ba musu sannan ana karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu sannan ita qul ya akwai tauhidul ibada ne a cikin ta qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna kaga tauhidul ibada kenan ba na bauta abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma a'budu sannan a ƙarshe ana karanta suratul ikhlas an gane ko qul huwallahu ahad ita kam daman suratul ikhlas ai a cikin ta akwai tauhidul rububiyya a cikin suratul ikhlas akwai tauhidul asma'i was sifati a cikin suratu al ikhlas akwai at tauhidul khabari duka akwai waɗannan surori a gabaki ɗayansu da kulhuwa da falaki da nasi duk surori ne waɗanda suke akwai amfanin jaddada tauhidi da kuma kariya ga ɗan adam akwai riwayar da aka ce za a ƙara da falaki da kuma nasi to me hikimar karanta falaki da nasi falaki da nasi kam dama ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta maka ma kullun asubahi idan ka idar da sallah asubahi daga cikin zikirinka na asuba akwai qul wallahu kafa uku akwai falaki kafa uku akwai nasi kafa uku akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma sannan idan kai magariba annabi ya koyar da kai qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma saboda abin da ulhuwallahu da falaki da nasi suke dauke da shi na kariya ga dan adam kariya ga imaninsa da tauhidinsa kariya ga gangan jikinsa daga sharrin dan adam da mutane da sharrin ma'asada da makiya da abokanan gaba shi yasa ake so farkon asubayinka karanta kafin ka fara fita kasuwa da harkokinka sannan idan ka gama kwarammiyarka ka zo sallar magariba to cikin zikirinka karanta waɗannan surori saboda ka samu kariyar dare da za ka shiga gida ka je ka kwanta ina fata ana fahimta to kuma sai aka samu ƙari kuma duk lokacin da zaka yi shafa'i da wuturi kuma a wuturinka ka karanta qul huwallahu daya falaki daya nasi daya saboda abin da ke tattare da waɗannan ainihin surori falaki da nasi ita ce surar da lokacin da aka yi wa manzon Allah sammu aka yi wa annabi sihiri dalilin saukar su kenan kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo shi yasa ma aka shar'anta mana idan za mu kwanta bacci daga cikin zikirin kwanciya bacci banda zikirin magariban fa banda zikirin asubahin fa duk musulmi in zai kwanta bacci ya rinka tofe jikinsa da falaki da nasi suna da albarka sosai manzo Allah ya koya wa jikokinsa Hassan da Husaini a aikace kuma ya karantar a sunna idza awaitum ila ila firash idan kun zo za ku kwanta ɗayan ku ya rinka karanta qul wallahu uku ya tofa ko ya hura haka haka annabi yake fusa ya busa hannun sai ya shafe duk jikinsa gaba ɗaya ƙul huwallahu guda uku falaki ma guda uku ya tofa ko ya husa busa ya shafe duk jikinsa har ƙafa gaba ɗaya nasi ma haka kai yanzu surar da aka ce maka kullum zaka kwanta sai ka karanta sai ka tambayi falalanta ai ba sai ka tambayi falalanta ba kuma aka ce fa ko yara ƙanana ne waɗanda ba sa iya jurewa in za su kwanta bacci su mallaki hankalin kansu a rinka tofa musu shi yasa annabi yake bin ɗakin Hassan da Husainin sa yana zuwa yana tofa musu yana koya musu to kaga yanzu gashi an ce yanzu zaka shafa'i da wuturi kai kul huwallahu da falaki da nasi shi yasa ko ɗan salloli ne gajeru mutum yake yi ya rinka falaki da nasi ka je ka ji fassarar su annabi sammu fa aka yi masa gashin sa aka ɗauka kum da yake taji kansa sai aka je aka ɗebe irin gashi da yake ƙarƙashin kum haka jikin kum aka tattare aka tattare sai aka je aka yi ƙulle ƙulle shine ai wa min sharrin nafasati fil uqadi aka ƙuƙƙulla daga cikin sharrin matsafa suna ƙulle ƙulle da bunne bunne aka je aka je aka binne wannan gashi a wata tsohuwar rijiya a Madina tsohuwar rijiya da ake zuba mata bola da datti kurin manzan Allah sai sihirin ya yi affectin ɗinsa a gangan jikinsa ba a kan annabtansa ba kawai sai ya daina zuwa ɗakin matansa a matsayin bai sani ba fa kowace mace sai ranar girkinta sai ta ga bai zo ba an tambaye sai ya ce ai ya zo sai ya ce har suna baka zo ba to wannan shine malamai suke cewa in an maka san mu sihiri to ana canja system ɗinka ne an gane sihiri ba canja system ɗin mutum yake yanzu an maka sihiri sai a hana ka zama a masallacin nan haka kudin sai ka ji ba za ka yi zama a masallacin nan ba dukanka aka yi a'a zaginka aka yi a'a kudin za ka ji kai ba ka son zama idan aka maka sihiri ana so a raba ka da ubanka sai kaga duk inda ubanka yake zaune baka so ka zauna wurin da haka a gidanku dole ka fita ka bar uban akwai wanda suke sihiri su raba mutum da garinsa gaba ɗaya sai ka ji Kano ta fita a ranka a duniya ba garin da ka tsana irin Kano ka fi samun nutsuwa in ka bar garin Kano to shi ne za ga mutum ya falla ya fita ba san inda ya tafi ba ayi ayi ayi ya dawo ya ce wala bai zai dawo ba jifa sun jefe shi ko a raba ka da ubanka ko a raba ka da garinka ana iya yi mutum sihiri a raba shi da sana'arsa ku ji da kyau ya ahlus sunna duk tauhidinka da tsoron Allahnka sihiri zai iya ratsa ka idan ba wani Allah Allah ne baka wani taimako ba sana'arka da kake zuwa kana samun alheri shagonka kana ciniki ko sana'arka kana samu sai wani maki ya ce hasada ta dame shi sai a raba ka da shi idan aka yi maka wannan sihirin aka ce a canja system din naka za a canja kawai sai ka daina zuwa a je a ta jira ka rufe shago daga haka sai ka kashe shagonka da kanka sai ka ji a duniya in ka je shagon na yadda ka san wuta wata mata ta ce don Allah a taimaka mata da addu'a mai gidanta ya samu babbar kujera a ofis amma wallahi idan ya je ofishin baya iya zama a kujerar idan ya zauna yadda ka san obun ɗin biredi gidan biredi yadda ka san gidan biredi ne a gadon bayansa ba wuta amma wuta ta bala'i ga AC amma yana ta gumi ka lura a ma'aikata gwamnati da ofisoshi akwai wanda baka taba ganin sa akan kujerarsa ba duk rubutun da zai yana can gefe akwai wanda wallahi an hana su zaman kujera ne kawai za su ji ba sa so su zauna a kanta duka wannan yan uwanka ne masu sallah fa suke yi kwarai kuwa dan uwanka ne mai sallah shi zai maka wannan to daga cikin manufofi da shari'a ta ce a yawaita karanta falaki da nasi din nan da kuke gani zan yi ta kawo wurare da yawa da shari'a ta ce a karanta falaki da nasi da yawa akwai hikima a ciki kuma sihiri ba ƙarya ba ne gaskiya ne duk shekaru barkace muna musamman mu a nan masallacin ana kawo mana larurori na sihiri na tsammu mutane suna neman addu'a da yawa ga wannan ga malam fatawul bari ga bashir ga ahmad ga waye duka suna ta zuwa suna mutane karatu su sun san me suke gani ka ga babban mutum a gigishe ba lafiya sammu sihiri tsafi wayayi kaza ko a yi wa mutum a kashe shi ko a kwantar da shi wallahi a garin nan akwai mutumin da aka kai ni wurinsa an masa sammu kun san me ni ban taɓa ga bala'i irin wannan ba iyalinsa ne suka ce duk asibitin da za su kai shi sun kai shi cikin ne a kumbure kamar ƙwarya fam ruwa ne a ciki me ne a ciki ya kumbura fam sai aka samu wani boka shi kuma da iya neman kuɗi shi kuma sai taho da kwanan sha kwanan sha izo ita zukan jini ita fidda jini ya ce to alhamdulillah yau an fidda kwanan sha bakwai a sallame shi kwarai da gaske ta ina yake fidda jinin ni ya gama kwasan jinin aka kawo ni na ce to na ce to ƙarya yake wannan mutumi inda yana kwasan kwanan sha guda bakwai ai ya kamata kwanan ya kasa da jininsa yake zuwa rufe muku ido yake kunji kunji kunji kunji ga yanda za da muka bincika ashe dan uwansa ne masa sammu sammu ya masa da kan hawainiya ko wahainiya aka nemo ɗanyen nama nama ɗanyi aka yanke kan hawainiyar ko wahainiyar aka cusa nama kan ya kumbura ta san tana da katon kai suka cusa shi kan ya kumbura sannan naman ya riɓe ya duɗa kumbura suka ɗaure shi duk ranar da kan nan ya fashe ya gama kumbura ya fashe to cikin mutumin nan zai fashe sai dai idan Allah ya takaita masa wahala haka dai mutumin ne ya faɗi ya mutu babu nisan kwana to ana yin sammace sammace da sihirce sihirce wallahi ko a hana mutum alaka da iyalinsa kana zaman lafiya da matarka amma ba za ka yi alaka da ita ko a raba ɗa da uba in an ga ɗa yana da farin jini a wajen ubansa ana gani yana da shiga ubansa yana son sa yana yawan harka da shi to sai ai san mu jama'a ku yi hakuri bala'in da ke cikin yau fa ta kai ga ƴaƴa a gida ɗaya ƴaƴa a gida ɗaya billahi azimu malam junan su suke watsafi me yasa wani baban mu ya fi son sa don haka sai sai an raba shi tsakanin shi da ubansa Muhammad bin Abdul Wahhab yayi bayani a cikin kitabut tauhid as-sarf da al-atf nau anwa'u sihr ne as-sarf da al-atf kun san me al-atf a sihiri ba ka san abu a sa ka dole sai ka so wannan abu duka ina mana magana ne akan muhimmancin mu rike kul a'udhu bi rabbil falaq da nasi da kul huwa mu daina wasa da su saboda waɗannan abubuwan baka isa ka kare kanka ba in ba wani adoyi ba to shi sihirin al'atfu abu ne da baka so an san fa baka so wallahi sai sun canja system ɗinka sun dawo da kai kana so misali yarinya ce aka kawo maka baka so baka so to ko za ka so za a je a shiga a fita wallahi shi ka zo kana son ta wani bawan Allah a wancan garurukan ba sai na faɗi garin ba can dai gabar ɗin an san su sun kware da sihirce sihirce da tsafe tsafe wata mata ta ce masa aurenka nake so ne ya kalle ta yace haba yace ba zan aure ki ba ta ce ta yi dariya ce ba za ka aure ni ba yace kwarai kuwa ta ce to wallahi sai ka aure ni ya ce ye ta ce wallahi sai ka aure ni ya ce to mai kika taka ta ce wallahi sai ka aure ni shi kuma ya ce wallahi ba zan aure ki ba mu je mu buga ta ce to mu buga in takaice maka zance ba sai na kai ka da nesa ba sai ga mutumin ka yana buga mota daga kano yana ɗauka abokanansa ana kai shi zance hira gidan wannan yarinya yana kashe kuɗi yana yaushe za a ɗaura aure tana ba yanzu ba tukuna malam sai da ya aure ta suna zaune ta ce masa ban ce sai ka aure ni ba ya yi dariya ya ce wai daɗin ban fahimta ba ne na haula wa na kuwata san mu sihiri wani abu ne da baka son sa kawai sai a dawo a ga kana son sa kullun sai ka dawo kana son sa shine al-atfu as-sarfu fa nau'i ne na sihirin da abinda kake bala'in son sa ka sa a ranka ka dankwara ranka sai a raba ka da shi aure ka je kai ka gigice akan wata amarya da ka kawo ka ce to za mu yi maganin ka wannan kuma mata sun fiye wannan as-sarfu sai a raba ka da ita duk ran da zaka zo gidanta sai ka ji gaban ka yana faduwa in ka ganta sai ka ganta kamar dodo sai fada sai bala'i da haka da kanka zaka hada kayanka da kanka zaka kara gaba ka ce ba zan iya ba wallahi hajjiya ba zan iya ba zagin ka tai bata zage ka ba iyayenka ta zaga babu me ya faru ka gaji baka so kawai ba kai kace kana so ba eh yanzu baka so irin waɗannan abubuwa malam ana yin su malam barkace a cikin gidajen mutane da rayuwar mutane aiki ne ka same shi kana so kana kan yi wallahi sai su raba ka da shi haka kurin ka daina zuwa kasuwa me yasa wane ya daina zuwa kasuwa an kasa gane masa an yi an yi je kasuwa ana zuwa bakin kasuwa zai fita ya tafi bai isa ba a cikin yan uwa a nan wani ya zo ya same ni ya ce a ɗaya daga cikin kasuwannin ne yake ya ce malam ni fa a kasuwarmu dirrar da na biyo layin kaza ya ce wallahi malam da zufa nake karisawa shagona gabana yana faduwa in yi ta tsorata in yi ta firgici in rasa inda zan sa kaina ba na iya bin wannan gurin dirrar da na bi kuma ina cikin bala'i tashi hankali ya ce amma idan na canja na biyo ta wani guri to na fi samu natsuwa dan uwa ne daga cikin uwa da muke tare shi kaga zai iya yiwa a maka san mu zai iya yawa a maka sihiri tunda ku an yi wa annabi dalilin saukar falaki da nasi kenan ka je ka duba tafsirin ibnu kasir a mafarki aka turo masa mala'iku guda biyu shine nuna suna ce wannan rajul matbub an yi masa sihiri waye mai sihiri ɗaya mala'ika ya ce wane ne a wuri kaza a ina aka binne duk a hira aka gaya mai da garin Allah ya waye yasa aka je aka tono sai gashi an samu gashin annabi an hada an yi wannan binne-binne to shine dalilin karya sihiri shine malamai suka ce idan an yi sihiri to a nemi inda aka binne abun a tone a a nemi inda aka binne abin a tone a wargaza abin ko kuma in rubutu aka yi a ƙone yana cikin kare sihiri malam a masallacin nan a nan dinnan wajen liman an kawo mini wani kwano ɗan ƙaramin kwano na ce shi wannan kwanon shi ba na sa gishiri ba ba na sa magi ba hasa ina aka samo shi a wata bola aka samo shi a cikin gari a tsakiyar bola sunan alhajiwa ne da hajiyawa na ce ni da wani alkalami aka yi rubutu a jikin wake wake ba kwano ne ɗan ƙarami da wake a cikin duk waken gaba ɗaya alhajiwa ne wance alhajiwa ne wance alhajiwa ne wance an rubuta an zuba a cikin wannan ba ni sunan shi wannan kwano an je tsakiyar bola an binne shi ne za ka ga mutum ya gigita kana ta zagin babanka ai wallahi babanmu baya mana adalci komi sai hajiya wance wallahi baka sani ba a bola suka binne shi Allah ya mana afuwa da ƙarshen abin da zurfi a kai shine ku yawaita karanta falaki da nasi kar ku yi wasa da su duk wanda ya san zikirinsa na safe da yamma bai yi falaki da nasi ba na rantse da Allah rayuwar yau da gobe kawai ta isa ta sa kai kuma ko malami ne kai arewa ba kai kake koya mutane ba wallahi duk mai zaman lafiya ya karanta mai neman zaman lafiya karanta tunda annabi yana yi jikokin annabi kafi su tsarki ne suna yi Allah ya mana afuwarsa Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah sa aljanna mu kuma mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh